أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يوم za mu dawo karatunmu na harkar aswab wanda za mu tashi insha Allah karatu na 75 kuma muna cikin shafi na 332 ko? 332 muna cikin matsala ta 27 wadda wannan matsala ita ce maganar da ɗan tambaye yi wa wato sai na mu'awiyar ƙarya cewar yana umarta a zagi sai na aliyu Allah ya dirshi har ma ya kafa hujja ya ce ai akwai hadisi a muslim wanda wannan hadisi a lafazin da yake cikinsa mun karanta shi a wancan karatu na baya cewar ma amar a wato amara muawiya tu sadar fa qala ma mana aka anta subba aba turabi a sayyidina muawiya ya umarci sa'ad yake cewa me yasa me ya hana ka ka shiga cikin masu sakin harshe ga sayyidina ali to shi dan samura da yazo wannan hadisi sai lankwasa shi sai ta ai kawai amara muawiyatu sa'ad ibn abi waqasim an yusubba aliyan sai kirkiri wannan jumla daga bakin sa kuma ya kawo gurare yace a duba cikin muslim cikin kaza cikin kaza cikin kaza ga sanan da sauransu wanda kuma duk mun duba wayannan guraren da ya faɗa ƙarya yake babu wannan mance ba shi da cikin sa to dama wannan shine al'adar sa yadda ya saba kowa da ya ga me ya faru lokacin da aka yi mukabala fawuhitar lazifa saka ko abu ya fito fili saboda karshen tuka ciki tuki shi ne abin da ya fara wannan lokacin kuma ana nan an kusa in Allah ya fiye to wa ala fardu sihati wannan hadisi mun yi magana akan isnadin sa a wancan karatu bai inganta ba har mun kawo akwai wani mutum a cikin sa mai suna Bukair bin Mismar muka ce Bukair bin Mismar yana cikin mutane masu rauni da suke cikin sayo musulun wanda mun kawo daki-daki na mutane guda uku da imam musulun ya ware zai yi bayani a kansu zai kawo ɗabaka farko ta ingantattun mutane wanda babu suka cikinsu sannan ya kawo wanda basu kai su ƙarfi ba sannan ya kawo wanda aka yi magana a kansu ma'ana masu rauni kenan to shi bukair bin mismar yana cikin ɗabaka ta uku wanda mun faɗi shi a can baya a wannan karatun da aka yi na saba'in da hudu wanda yake jins yana wanda yake neman ƙarin bayani sai ya koma cikinsa don ya ji bayani yadda ya kamata to saboda mun yi magana akan isnadin hadisin bisa dogaro da abinda manyan malamai suka faɗa irin su alƙali iyar da sauransu da suka yi wa shi musulun din sharhi to yanzu za mu taɓa kan cewa hadisin ma abashi ya inganta so abinda ake in ma ya inganta to babu wani abu da ba zai samu tawili ba a cikin hadisi ingantacce wa alamar da sihati faqad ta'awwalahu al-ulama duk da cewa wannan hadisin bai inganta to a sa ma ya inganta to ai malamai sun mata tawili قال النووي نووي يا فدا cikin sharh muslim a juz'i na 15 shafi na 175 yace qala al ulama al ahadith al warida allati zahiru allati fi zahiriha dakhlun ala sahabiyyin wato hadisai ingantattu waɗanda wato a zahirin su akwai maganganu akan sahabbai yajibu ta'wilha wajibi ne a tawilinta qalu suka ce wala ya kawo fi riwayati sikati illa ma yumkinu ta'wiluhu duk abin da ba zai faru a cikin riwayoyi na ingantattu ba sai abin da zai yi ai tawilin sa sai ce fa qawlu muawiya ta haza fadin sayyidina muawiya laysa fi tasrihun bi annahu amara sa'adan bi sabbihi wannan fa nawawi ne yake faɗa nawawi dai mun san lokacin da rizqo 676 yau muna 1400 tsakanin wannan shekara 100 nawa wajen 800 tsakanin imam nawawi to amma gashi na cewa abinda wato yake cikin hadisin babu bayani fulla fulla cewa sayyidina umaru ai sayyidina muawiya ya umarci sa'adu ya saki harshe ka sayyidina ali sai ce wa inna ma sa'alahu kada da ya tambaye shi ne an sababil mani lahu min sabbi ya tambaye shi ne menene dalilin da ya hana shi yin wannan sakin harshe ka annahu yaqulu kai ka ce yana cewa halimta na ata tawarru'an aw khawfan shin ka ki ka saki harshe gare shi ne saboda kana tsantseni ko ko kana jin tsoro au gaira zalika ko wani wannan fa in kana tawarru'an wa idlalan lahu an sabbi in ya zama to tsantsani ne da kuma girmawa wato game da ba zai iya sakin harshe gare shi ba fa anta musibun muhsinun sai na yana cewa wannan kai daidai ka kuma kyauta wa in kana gairu zalika in ko wani haka ya gaya masa fa lahu jawabun akhar ina da wani jawabin daban da zai masa wala Allah sadan imam an-nawawi yace sai imam sadu kad kana fi da'ifatin yasubuna fa lam yasubbu ahu sai yana cikin wasu mutane da suka saki harshe ga sayyidina ali amma shi bai saki harshe gare su ba wa ajaza an al-inkari ya gaji ya kasa wato yin inkari wa ankara alaihim ya musu inkari fasa'alahu hadha su'al sai tambaye shi wannan tambaya qalu malaman suka ce wa ya tamilu ta'wilan akhar zai iya daukan wani tawilin daban anna ma'anahu cewa ma'anarsa ma mana aka an tuhaddihu fi ra'yi wa shahadihi me yasa ba kuskurantar da shi a cikin ra'ayinsa ba da istihadinsa wa tuzhiru lin-nas ka bayyana wa mutane husnu ra'ayina kyakkyawan ra'ayinmu wa istihadina da istihadinmu wa annahu akhla da kuma cewa ya kuskure duk wannan tawili qala an-nawawi to wa qawlan an-nawawi kaga fadan imam an-nawawi cewa laysa fihi tasrihun bi annahu amara sa'dan bi sabbi da yace kaga babu inda ya fito fili cewa muawiya ya ya yi umarni a sakar shi ga sayyidina a sabdan abi waqas wato ga sayyidina ali Allah ya dirshi to raddahu al-muntasib an tawo da sai raddin wannan magana wa yake wa raddi nawawi an gane ko kisa malaman yanzu dan kun dan tamore muku raddi ai ba mamaki bane ga nawawi ne ba ba ma zancan nawawi din malaman musulunci suna ji da shi ya yi sheka dai a yau idan ka dauko sharhin muslim al-minhaj kowa ya ga irin wato irin rawar gani da imamun nawawi yau addinin musulunci a cikin littafin amma yau bawan Allah nan shi ma bai tsira ba daga hannun dan tamore ga abin da yake cewa balil amru bis sabbi mawjudun fi nasyi muslim ita ai umarnin da sa'adu yayi ai da da sayyidina muawiya yayi ina nan a cikin sahih muslim wala alla nawawi lam yarahu tayyunawin bai ganshi ba wa amallahu ayi Allah ya makantar da idanunsa wai dan tamar yake ga wa imam nawawi wannan magana to Allah ya sauke wa qad zakara fil muqaddima ya ambaci wannan magana cikin muqaddimarsa juz'i na biyu shafin talatin da bakwai da juz'i na biyu shafin ɗari biyar da goma sha shida faƙala sai ya ce wannan ɗan tamarin ne yake magana ya ce wani ma ruwa fi zalika yana daga abin da aka rawaito a cikin wannan ma a kharaja hul bukhari abin da bukhari ya fitar a lamba ta dubu uku ɗari bakwai da biyu dubu uku ɗari bakwai da uku dubu uku ɗari bakwai da shida da muslim dubu uku ɗari da hudu da tirmizi dubu uku ɗari bakwai talatin da uku da ibn maja 115 da hakim a cikin musnad juz'i na uku shafi na 108 da nasa'i a cikin hasan a hasa'i shafi na 15 wannan na fadar yadda ya rubuta an gane ko saboda mai ji ya nemi littafan nan don Allah ya duba lambobin nan ya ga abin da ya faɗa nan akwai domin ya gani bi ainihin ra'asi cewa wanda yake bi makarici ne an sa'ad ibn abi waqasir in ji dan tamore yace wai daga sa'ad ibn abi waqasir kala yace inna mu'awiyata amarahu an yasubba aliyan wai mu'awiya ya umarce shi wanda ya rawaito wa kenan sa'adu wai ya umarce shi an yasubba aliyan isa kyar ce ga sayyidina ali faqala sai yace amma ma zakarta amma abin da ka ambata salatan uku nan qala hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lahu annabi ya ga masa falan asubba ba zan zage shi ba qultu hadha qawluhu bi fihi wannan maganarsa kenan da bakinsa wa tasirihi bi bananihi da kuma zanawarsa da ƴan yatsunsa lakin sai dai idan raja'at al-mawadi' allati ashara ilaiha idan ka koma guraren da yi nuni cewa a ji a duba shafi kaza juz'i kaza lamba kaza fala tara hadhihi al-jumlata allati ikhtara'aha ba za ga wannan jumla da ya kirkire ta ba wannan zamaha ya tsara ta wa zada min kaifi ya kara daga cikin da kasa fa masalan ga misali fi riwayatul bukhari a riwayar bukhari laysa fiha hadhihi al-jumlatu batata ba wannan jumla kwata kwata a ciki an gane ko wa qad sabaqat riwayat muslim bi tamamiha kuma riwayar muslim ta gabata a wato a karatun baya kenan na 74 bi tamamiha ala ghairi ma ta kalamun tafsir ba irin yadda dan tamori ka ta ba amma kan saboda tsaba kiran suna bukhari din da ya tashi sai kashi lambobi guda uku dubu uku ɗari bakwai da biyu dubu uku ɗari bakwai da uku dubu uku ɗari bakwai da shida wallahi duk ƙarya yake yi sai ka ɗauka gaske ne an gane ko to a musulun wannan lambar da ya faɗa babu wannan abin a ciki wa bi tirmidhi a tirmidhi kuma muslim ma ma fi muslim irin abin da kake sai muslim shine a cikin tirmidhi wa fi sunan ibnu majah muslim ma fi sahih al-bukhari irin abin da kake cikin bukhari ne wa fil musnad amma a cikin musnadun hakim kuma abin da kake cikin shine ma yamna uka an tasubba ibnu abi talib me yana ka ka saki harshe ga ibnu abi talib har yanzu ba mu ji umarni ba an gane ko wa fi qisaisin nasa'i a cikin qisaisin nasa'i ma mana aka an tasubba abasu rabi to kun ji irin karerin bawan Allah nan fa sabata bi hadha tatabbu'i to sai tabbata da wannan dan bibiyar da aka yi anna al muntasiba cewa dan tamore ikhtara hadhihi al jumla min indiyati shi ya kirkiri wannan jumla daga cikin jakassa wa nasabaha ila haula al jilla min al ulama ya jingina zuwa ga wayannan manya daga cikin malamai wa ma zalika amma duk da haka ikhtara shay'an akhara sai kirkiro wani abun daban faƙala sai ya ce laƙar ƙaratu fi shari rajulun min ulama al-murtaziqin yace ya karanta a cikin sharin wani malami wani mutum daga cikin malamai wanda ake basu wanda ake biyan su in ji ta more ba fara aitu ka taba sai na ga ya rubuta ammara bi tasdidil mimi wai a sayyidina muawiya ya shugabantar da sa'adu ba wai amara ya umarce shi ba fa yakunu min al-imarati sai ce walakin sai dai tabdul jumlatu wato wannan jumla za ta baci ne bi annahu la yudra ala ayi shay'in umira ba san akan me aka aka shugabantar da shi ba to fa subhanallahi sarki tabbata ga Allah bal ana atakidu ni dai ina kudur cewa anna shaydanuhu cewa shaydanun sa shaydan nan ta hore huwa allazi auha ilayya hadhihi almaqalat fa'ati shine yayi masa wahayin wannan magana a take faqala haifa daita walau a alaita hu qurabal ardi zahaban da zaka bashi koda wato dinare na ban wato cikin ban kasa la yasadi wa an yu'ayyina fi ay kitabin ra'adalika ba zai iya cewa ga littafin da yaga wannan magana wa ayyu mu'allamin qala hu wani malami ne fa wannan magana qala ta'ala Allah yace wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum summa samara al-muntasib sannan an tawo da ci gaba ka'idan yana cewa إن القرطبية إمام القرطبي رد مقالة النووي هذه يا رد مقالة إمام النووي ونا وطينا سوية جاء منا كيف مقالة يرشم كنيا ينزي أيوة نووي ردي أين قال لكم سيتي أي قرطبي ما يو نووي ردي وهو كذب تو قريا كان قريا saboda me wa hazihi maqalatul qurtubi bi nafsihi ga su za mu kawo maganar qurtubin da kansa a cikin littafinsa al-mufaham lima mushkila min talkhis kitab muslim juz'i na shida shafi na 222 ba da sardihi liqis sidirarin al'atiya bayan ya kawo kisar dirar wato wannan kisar dirar din muhimmiya ce duk da ban kasa anan ba wata rana saboda wayanda suke ganin kamar rigima ce tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali an gane ko dirar wani mutumin sayyidina Ali ne an gane ko kullun dan fada sare to bayan an wasu sayyidina Ali shahada wata rana sai na yana cikin gadon mulkinsa sai ga dirar ya zo sai ce dirar da Allah zo ina son ka sifanta min sai na aliyu amma ka sakaita dirar ya zo na ya dinga faɗar sai na aliyu mutum ne mai kaza mai haƙuri mai iya yaƙi mai iya kaza mai iya kaza sai da yana gama magana kawai sai ya gano sai ya ga sai na ya sun da kansa ina ɗagowa sai ga kawai hawaye ne kawai ke zuba daga fuskar sai na aliyu ai sai na ma'auya an gane ko to bayan ya gama faɗan wannan magana hatta ba ka mu'awiya ce hasan da mu'awiya ya kuka wa hada hadisu wannan magana in ji qurrabi yake faɗa wannan magana sai ce wa hada hadisu wannan hadisi yadullu ala ma'rifati mu'awiyata bi fadl ali yana nuna mana cewa lalle sai da mu'awiya ya san girman sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya shi wa manzilatahu ya san darajarsa wa azima haqqi wa makarati ya san girman haƙƙinsa da kuma darajarsa bigiran darajarsa wa inda zalika a wannan lokacin ne ya bu'udu ala muawiyata zai nisanta kan sayyidina muawiya an yusarriha bi la'anhi wa sabbihi ya zama ya bayyana sakin harshe gare shi ko ya la'ance shi wala ma kana muawiyatu masuman bi kuma sannan lima kana muawiya saboda abinda sayyidina muawiya kasance da shi mausuwan bi abin tufantawa da shi min al-fadl wa dini wal hilmi na daga falala da addini da haƙuri da kuma manyan ɗabi'un halaye masu girma wa ma yuwa anhu min zalika abin da ake rawaitowa daga yanzu daga wannan fa aktsaruhu kadhibul la yasihu wannan ya ce mafi yawan abubuwan da ake rawaitowa na rigima sayyidina Ali sayyidina Muawiya mafi yawancin sa duk ƙarya ne bai inganta ba amma ka dan tamori wai ke cewa wai shine iwa nawi raddi saboda me saboda kawai ya karfi magarasa to wa saufa asardur ruwayat allati la alaqatun bi hadha al sannan za a kawo ruwayoyi da suke da alaka da wannan babi ma'a naqadi asanidiha tare da naqadin isnadanta li yatabayyana lil qari'i maqalati al anifa dan saboda ya bayyana ga shi mai karatu a bantan da aka yi na baya cewar a wato al'anfa zikiri na karshe magana cewa ba a haɗu da har yau ba wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da cewa sayyidina muawiya yana zagin sayyidina aliyu an gani ba hadisi ingantacce akan wannan magana kawai dina za ka zo ko dai ka samu magana ce wacce take bata inganta ba ko kuma dai abin da ya saba da shi Allah ka kiyaye to ina ga za mu tsaya nan amma dai ala'ayyi halin an dai karya abin da an buɗe karatun ko cewar insha Allah yau an da karatu to akwai magana da ya kamata mu kan tattauna da ita muhimmiya a wannan lokacin da kowa ya san halin da muka samu kanmu a ciki an gane bai buyo ga dukkan musulmi hamma ba musulmi ba cewar an samu wata mata a cikin garin Sokoto ta yi batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda kamar yadda muka sani magana ce mara daɗi ta faɗa hakkin manzon Allah to kuma da ta faɗa alhamdulillah aka sami yan uwa muhammadawa masoya manzon Allah sasan suka aiwatar da abin da ya dace a kanta domin wannan kamar yadda muka sani a wanda ya sakin harshe ga manzon Allah hukuncin sa kisa ne an gane an faɗa ba kuma sau ɗaya ba ba kuma sau biyu ba duk mutumin da ya saka shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi to kawai gawa ce take yawo ko an bashi yana yawo to gawa ce sadaka hukuncin sa shine a kashe shi to lokacin da muka ga mun samu kanmu a irin wannan yanayi da yawa ana samun irin wayannan zantuka kaga abubuwa sun zama wasu iri su abinda arna wato ko ce su kirista ko abokan zaman mu wanda suke ba addinin musulunci suke yi ba abinda ya kamata su gane shanin manzo Allah bai girma ne shin ba sa gani ko a cikinmu musulmai wani ya gaya wa annabi magana mun haƙura da rayuwarsa bare wani mutum can wanda bai alaƙa da addinin musulunci mutum musulmi dan uwanmu ya gaya wa annabi magana hukuncin sa kisa ne wannan ba wata magana kan to bare kuma daban wanda dama can muna ganin sa karanta ne innamal mushrikuna najisun to anamu ma wanda suke masu tsarkin idan mutum ya gaya wa annan magana to daga ranar shi ma ya koma nazara su da ka san wannan ba wai a harkar siyasa ce ko harkar wato kamar kaltar suke cewa ba wai al'ada ba ce a mu addininmu ne akan wannan addininmu yadda muke sallah kuma su ma da kansu alhamdulillah na ji daga da yawa daga cikin wasu kiristocin suna fitowa suna jawabi akwai wani peter na labarin jawabinsa jawabin ya yi kyau kwarai da gaske cewar shi bai taɓa jin inda musulmai suka zagi yesu ba to dama ya zai musulmi mai zagi yesu tana yesu din da kuke ce masa ai annabi isa kenan ko annabi isa ko ai annabin allah ne annabi ko ya gaya mana man sabba nabiyan utila nabiyan din nan ai kaga an masa na kira a wata ruwaya ma nabiyan min al-anbiya wanda suka harshe daga wani annabi daga annabawan allah kashe shi ake yi sauraka ba zancen so juna a cikin wannan al'amari zaman lafiya shi ne kyale annan muhammadu amma kana magana mara kyau a haƙin manzan Allah to ka zama da ci ba kuma tun yanzu ba ka lamarin ki sau nawa sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi in kana so in kama kan baba na zan kama shi abdullahi bin abdullahi bin ubay bin sulaiman ba haka ga manzan Allah ita wallahi rasulullahi in kana son yau in kawo kan baba na sai na kashi kuma zai kawo kuma sahabbai nawa ne abu bai da aka yi ba kashe babansa ya fi saboda taimaka manzon Allah ko abin takaici da abin mamaki malamai da yawa musamman a wannan lokacin in an lura da kyau za a ga akwai haɗin kai da ya ƙara haɗuwa tsakanin 'yan gizala da 'yan ɗariƙa musamman akan wannan ishu din domin jawabin da ɗan ɗariƙa yake yi shine dai wanda ɗan gizala suke yi cewa wanda ya saki harshe ga manzo Allah kashe shi ake idan mu 'yan ɗariƙa mun ce akwai ashifa alƙali ya ce a kashe to su ma suna da asarin masulul na ibn taymiya ya ce wanda ya zagi annabi a kashe sadaka idan muna da wani sabani to anan babu sabani a cikin sa harka annabi Muhammad babu sabani a cikin sa wanda duk ya taba manzon Allah to sai an kashe shi shi yasa abin takeici da abin mamaki akwai dan gumi Ahmad gumi wato wannan mutum ne ya bin mamaki kwarai da gaske da irin lafuzan da ya fito ya faɗa bayan mutane sun yi aikin da ya dace ai mu mun faɗa cewa ɗaukan doka a hannu ba daidai bane ba ko amma idan an rasa yadda za a yi sai an yi ta domin da an ɗauki dokar daga daga wajen wanda su cancanta su ɗauka to dama ina hannun ma ya samu na ɗauka to amma da aka ƙi ko da ake ƙin yi shi sa wanda abin ke faruwa kuma ya zama wajibi dole sai an tashi an nemi an an an dokar nan akwai ta ai wata wace kawai a dinga yi ya kamata ne wani dalili za a zo a samu wanda bai ji ba bai gani ba a gaya masa magana shi dan gumi dama wato shi ma kansa yana da bukatar a yi masa ta'aziri in ma ba hukuncin kisan aka yanke masa ba domin dama ai akwai irin zantuka nasa irin wayannan wanda ya yi su a can baya kowa da ya ji irin lafazin lokacin da dinga magana akan canja takarda lokacin hadisin sayyidina Umar din nan lafazin da ya gaya manzon Allah ciki ba lafazin wanda suke sun dade ba yanzu kai ka auna jama'a maliku dan nuwairata khalid dan walidi ya zo ya same shi ya ce ka zakka yace haka haka za amarakum sahibukum haka abokin naku ya umarce ku fadin su sahibukum ya kashe shi saboda ba a gaya manzo Allah baka magana ko ya take yanzu kana tunanin yau da khalid dan walidi zai ga dan gumi ya faɗi irin wannan magana zai bashi da ransa billahi la ilaha illa huwa na tabbatar da malam abubakar gumi Allah ya masa rahama malami ne kuma masoyin annabi Muhammadu ne kyale shi da rigimarsa da waɗanda bai dawaliye bane ba wannan zama abu ne sananne akwai abin da dole zaka dace da mutum akwai abin da ba zaka dace ba na tabbatar da yana da rai da zai ce masa inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin saboda ya mutum zai fito har ka ɗauko wannan hukunci tuntuni annabi ya faɗa man sabba nabiyyan faqtuluhu annabi ya aika an kaso ka abu dan asharafi annabi ya aika an kaso abu rafi'in duk mutane da yawa sun yi aika aika na faɗin baƙaƙen magana akan manzon Allah annabi ya sa an je an kaso su wasu ma an je an yin sun zo sun an ba manzon Allah labari yanzu mutumin da makawan nan da ya kashe kuyan gasa yazo ya ga manzon Allah ya ce ya rasulullahi ka ji ka ji ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya rasulullahi ta gaya maka magana na kasa hakuri na kashe ta annabi ce ba komai la yanta dihu fiha anzani ko tuma kai bi ba su yi karo ba saboda ita dan duk wanda aka kashe saboda ya saka harshe ga manzon Allah to babu abin da zai faru billahi lillahi ta abin da zai faru sadaka shi wannan dan gumin babu shakka yana da matsala Allah ya saka wani Dr. Jabir na Sokoton nan na ji wata hirar da aka yi da shi kaga dai musharabin mu dan izara ne shi amma hirar da aka yi ya fito da abin da ya dace so a da aka yi mata tambaya da turanci suke magana da aka yi mata tambaya ya to ai dan gumi kaza arna ma hasara kafa hujja da cewa ai dan gumi Dr. Gumi ya ce, ya ce ai wanda ya kashe wato mu'ahadi wannan lam yanzu qura'i hatal janna babu shakka akwai hadisi da manzo Allah ce wanda ya kashe kafirin amana amma abinda da yake dakikancin sa ya fito fili bai fito bai gane abinda akwai ba sai ce bi gairi haqqi a wasu ruwa bi gairi ismi to muku wani irin ismi ne wani irin haƙƙi ne ya kai haƙƙin manzon Allah a wani dake dakikanci ya masa yawa da shirme kawai suke da a ba wata magana wanda yayi wannan abun waye tafi waye ga maka shanin manzo Allah zama ake a shiru a kansa ai ba dai bane ba duk malamai su haɗu kalmar su daya amma kai saboda ka san da idan hukuncin ya ci gaba da tafiya a haka kai ma za a zo kanka shi za ka fara wannan abu ai mun yi masa raddi nan ko ba mun masa raddi ba kan wannan mangan da ya faɗa har da cewa ai ba inda za a to hadisi ya zo aya daya ta ba za a canza hadisi ko ya kawo ai mun kawo musu hadisai da yawa da suka shashafe ayoyin ma ga sanan kawai mutum ya zo ka ka samu kanka a cikin wani yanayi malam shi ya kamata ma hatta hukuma ya kamata wallahi ka bincike shi da hukun da hukumar kirki muke da ita ta kwarai wanda ya kamata aikin ta bata ba sai an koya mata ba ba sai an gaya mata ba wallahi da mutumin nan bai kamata a bashi yana yawa duran kasa ba tunda mutumin da zai dinga daure irin wayannan gindi kana manta ba shi ke zuwa har har cikin dajin hawalin surji ba har zama yake da tuwa shi ke zuwa zuwa a zulu a bashi sako ya je kai musu dama shi ya san gurin su ake ta neman su a rasa ashe ya san gurin da suke kuma a zira masa ido a kyale shi wannan shashanci ne da shirme sadaka irin wayannan abubuwan babu shakka ya kamata a tsaya a kalle su da kyau haƙƙin manzala ya fi ƙarfin wasa wallahi kuma mu tun da alhamdulillah muna da malaman musulunci kuma wai da cewa wai ai wai wannan abin wai abu ne karami haƙƙin annabi Muhammad shine abu ne karami ha baban Allah ai na ta karatu ne dama inda ka karatun ba su koya ma sanin manzon Allah ba kwata-kwata ba wannan a ciki wai wani idan muna haka sai kafirai su mu to yan sanka suke yi kai kafiran sanka suke yi Allah ya sauke haƙƙin manzo Allah ya fi ƙarfin wasa kana magana cewa da Allah ya ce lailan min sai munafiquna ko wallazina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا من الله يتي idan a can hadisi ya ce an ce kan mu kankace ko ko hadisin ka ce ya ce ma istihadi ne to ai gashi Allah ya gaya mana wal murjifuna fil madinati wal ladina fi qulubihim maradun da masu irjafi a Madina ala koyi labari ne ai ta yaya ta abinda ba daidai ba da masu kace na bakin ciki a zuciyar tsakanin da annabi Muhammad Allah ya gaya mana ya ce wa'annan mutanen tsinannu ne mal'unin aina ma suqifu ukhizu wa qutilu taqtila to shi ma na sai sai mu kyale qutilu taqtilan saboda kai saboda kana alliance da arna babu dalilin da ba ce kawai dan baka je kai karatu baka san yadda al'amura suke ba ka baka wannan mangana hadisai ga sunan ba za su yi ba annabi ya tura an je an kaso ka abu dan ashirin shi kuma nan suka ce yaya shi ma nan an yi abin da ba daidai ba kenan ko yaya hadisi ne ga shi sunan bukhari da muslim ba wai hadisi ne a cikin jawahir ma'ani ba a bukhari da muslim yake ka abu dan ashirin annabi ce manni bi ka'ab bin al-ashraf fa innahu kana yu'zi Allah wa rasuluhu ai ko duk malaman tarihi sun faɗa ba a kashe ka'ab dan ashraf dan yayi kafirci ba a sai dan abin da ya ga annabi Muhammad haka Abu Rafi shi ma ba a kashe dan yana kafiri ba domin shi waka isa da yaransa mata guda biyu suna rera waka suna manzo Allah wannan annabi ce a je a kashe shi kuma aka je a kashe shi mutum nawa ne yi wannan abun aka je a kashe sannan kawai ka zo da wani shirman ka bukana da cewa kai ba haka ake ba kai ga malam musulunci su kuma sun dauka suna ta yadawa Allah ya sakawa wasu da yawa daga cikin kiristoci sun fito fili sun faɗa zancen justice for Deborah ba ce ba wani justice da zai saboda me saboda ita ce ita kuma mun samu wani labari ma ashe dama ita wato jaza'i ke na faɗa iyaye ashe an ce faɗa take da ubanta har jifan ubanta yi har jifan ubanta yi uban ita ki je za ki gani shine tana zuwa ranar da ta dawo makaranta kwana ɗaya biyu aka yi wannan abu to kuma tana yi dama da za'i kaga tana bangaren ta bana arna kenan da ta rena iyaye aka yi to bare kuma kai da Allah yake gaya maka Qur'ani wa bil walidayni ihsana kaga me zai zo kari yanzu ga ta tsari babu a duniya babu a lahira an gane ko yawwa fi dunya khizyun sannan kuma a cikin fil akhirati azabun azim Allah ka kiyaye mu saboda babu shakka wannan abu da su yan uwanmu suka yi na sakwato Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi kuma wannan shine abin da ya dace babu shakka idan hukuma tana bukata a daina wannan abin to ta dauko hukunci da ya dace a yi kuma mu ma nan Kano ai saura karas irin tsaye wannan abu tunda dan tamo ne ake jira da shi wanda duk abin da ita wannan da Bora ta yi ai na kira ne akan abin da dan tamo ya ga annabi Muhammadu kowa san nafila ne kuma da aka zo me ya faru kowa ya gani ya gagara abin da ya faɗa din nan yace a cikin littafin musulunci yake babu shi a ciki kaga sai tabbata shi yake kira manzo Allah kenan dan haka har yau mu muna nan muna jira a zartawa da shi wannan shedani hukunci wannan shine kawai zaman lafiyar garin Kano domin babu shakka karfa amanta ba akwai wane ne Oris ba ɗaya daga cikin yaransa wanda shi yare ne su dan tamora ai ya faɗa ya ce jira muke yi in ma ba a zarta mada hukunci ba to wallahi su zasu zama da hukunci ana saka ana sakin sa saboda su hukuma su shirya tabbatar da abin da ya kamace su aiwatar da shi domin ba yadda za a yi mutum ya saka shi ga manzo Allah ya ce ya ci bilis ba zai yi wallahi haƙƙin manzo Allah ba a taba shi shi wannan haqqul abyad ne ahmar ne in ka zo ka ce ba da maketawa da ka zo wannan gurin to tsayawa ake a nan wajen su ma banda kiristo yanzu ɗaya daga cikin kiristocin da na ji labarinta tana magana ta ce ta zauna a nos ta ji irin yadda musulmai suke girmama annabi muhammad ta ce da an faɗi sunansa ba za ka tana masa salati da an faɗi sunan manzon Allah salati ake manzon Allah sannan ka rasa abin da za ka zo sai ka ɗauko abu mai tsada ka gaya wa annabi muhammad magana a cikin garin kano a cikin garin musulmai a arewa ba mu ji da halin da muka samu kanmu a ciki ba sadaka babu shakka su gane kuma hata wannan da ake ta maganar an ɗau doka a hannu an ɗau an ɗau doka a hannu ko malamanmu ba abin da suka bari akwai ɗaya daga cikin wato wanda ya shari mudawwana ibn yunus ko kasan wanda suka yi mudawwana shari su bakwai ne kamar da mai mursa yake faɗa ko cewa a fahawun abu imrana sani bin yunusa wa salisuhun baji wa zurkun rabi'u wa hus ibn shaf wal habibu wa jattaza wa billahi tawfiq wa jalla sayu to shi wannan nabiyin ibn yunus yana da aljami li masail mudawwana wanda suke kiransa mushaful malikiya sunan littafin kenan mushaful malikiya saboda abinda littafin ya tattaro na daga hukunce-hukunce na mazhabin malikiya to a cikinsa ya kawo ya ce idan aka saki harshe ga annabi muhammad sai zama bayan aka saki harshe ga annabi muhammad sai aka fusata mutanen gurin sai suka kashe wanda ya wannan aikin ba tare da an je gurin alkali ba me hukunci dan a gane komai akwai shi sai dan ba abin cika ba me yake faɗa sai ta sai abin cika in dai ya tabbata da shaida cewar wannan da aka kashe ya yi ɓatancin to wannan babu komai a kansu wannan shi ne abin da ke akwai saboda ya kamata wannan mutane su san wannan a sanya da hukunce hukunce ke a sanya da alama kuma Allah saka wa ƴan uwanmu daga malaman izala da alkhairi domin sun taka rawar gwani kwarai da gaske a cikin wannan al'amari daga cikin sanadun malami yana cewa lokacin da za a zauna saboda wayannan da aka ce an kama wayanda ake zargin su suka yi wannan kisan sai aka ce za a zauna kotu aka ce to duk wani lauya na musulmi wajibi ya bar garin da yake ka fita an ce an zauna akalla an samu lauyoyi guda talatin da shida wanda kawai ɗari biyu oke lauya ɗari biyu lauyoyi guda ɗari biyu wanda suka zo suka zauna su wannan lauyoyin ɗari biyu su ne lauyoyin wayannan bayan Allah da aka ce an kama to so haka lalle ne jama'a mu kula gaskiya hakkin manzon Allah wallahi ba kaɗan bane ba kuma a ba za mu fasa yi wa wayannan bayan Allah addu'a ba kuma shi wannan dan Dr. Ahmad Gumi muna bai shawara tsoma bakin sa cikin abin da bai sani ba na fatan gani dan ka zama dakta shine ka san komai professor shi ma nawa ne wanda ba san komai ba wanda ai alimta shi annawa gabat anka ashiyau kuma ai alhamdulillah ma hatta su wannan karatu na zamani ai wata area ake baka ko sai ka zama dakta a wannan bangaren shi ke nan fa in ka shiga wani gurin dolo ne kai ko ba haka bane kusa raka dan ka zama dakta ai ba shine wai ka san komai ba ana da ɗaukar misalan ka ana buga misali da shi wannan hadisin da ka faɗa haka kawai mu'ahadin kafiri wanda yake kafirin amana in aka kashe to shine abinda annabi ke cewa wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji kanshin aljanna ba haka kawai ka ganshi ba yaki ake ba ba komai ba ka zo kama shi kashe to shine ake magana amma wanda yi mummunan aiki an gane ko to sai an zartamar da hukunci wannan shine kaida kuma wannan hatta magana cewa a zartar da hukunci ayi kaza ayi kaza bayan wannan misalin da na kawo jama'a mun manta da karatun mu na cikin ashfa ai alkali iyar abu na farko da ya fara kawowa lokacin da ya faɗi labarin Abdul Sayyid na Umar ai Abdullahi bin Umar ya fito sai zo ya samu wani dan tarana ko zimmi tanawala min hurmatir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko aka ce na yi aka ce ai ya gudu me yace ta ce halaka taltumuhu me yasa ba ku kashe shi ba kaga a nan gurin ba fita yace a tafi kotu ba ta yi me yasa ba ku kashe shi ba saboda dan gumi ba ma jin ka kai Abdullahi bin Umar sallallahu alaihi wasallam ba ma jin ka kai Abdullahi bin sanin shari'a Annabi Muhammad har da zaka baka ce a ai wannan ijtihadi ne waye ga ma ijtihadi ne ba ijtihadi bane ba ijtihadin da zai kashe mutum sai da nassi an gane ko saraka da nassi aka karkashe duk wanda ya saka shi ga manzo Allah kuma an kashe shi an kashe banza saraka ya kamata mutum kafin ya magana ya san akan me zai magana kuma alhamdulillah wannan hukunci ko wannan magana magana ce mai nauyi ka zo a yi magana akan haƙƙin manzon Allah wai ka ce wai abu ne dan kana wallahi ina gaya mana da zamanin bayan da shi kansa yau sai an danga irin kwanakinsa a cikin kabari an ga irin wannan magana malik ibn nuwaira ba musulmi ne ba ba kama shara yake yi ba amma da da ya faɗi maganar sahibukun ga manzon Allah me ya faru Khalid dan Walid bai wata wata bai kace shi saboda ba a ga manzon Allah magana wannan shine hukunci kuma hukunci yana nan dazu a cikin jawabin da shi da Jabir yayi na Sokoto ai na ji yana ga ya buga musu sai da Salman Rushdie Salman Rushdie da irin abin da ya ga manzon Allah da kuma irin hukuncin da aka dauka a kansa kuma ka'ida ce duk wanda ya gaya wa manzon Allah dole sai an ɗauki wannan hukuncin kisa a kansa to da muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mu jin irin wayannan abubuwa ya tsarkake garuruwan mu daga jin wayannan abubuwa sannan kuma ya yafe mana abin da muka ji albarkacin manzon Allah Allah ka hana kunnuwan mu da tunanin mu da alƙalmin mu da wasu abubuwa makamanta irin wannan sannan muna roƙon Allah wayanda suka wato wato suka zamanto a irin wannan yanayin ai kaga da ake ta magana shari'a da ake ta magana shari'a shari'ar ta yin abin da ya kamata ne ai malam daurawa yayi magana yace mutum nawa aka kai kotu a irin wannan abin mutum nawa aka kashe ba a taba kashe kowa ba sai da kawai a baka a je a ce an mana sai a salari shikenan an ce an yanke ma hukuncin kisa sai a daga afil da rani afil sai a ce an wargaza abin shikenan wani ma ganshi na yawo wani a ganshi gashi nan dai amma a gurin Allah kashe ne saboda ka muna roƙon Allah wannan raunin da muka samu kanmu a cikin sa Allah ya kawo mana dauki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wato haƙƙi na manzon Allah sallallahu Allah ya tabbatar mana da shi babu shakka ƙasa ba za ta zauna lafiya ba an gane ko sai an ga jini na zuba a haƙƙin manzon Allah yadda kowa zai tsautu ya bar wannan abu kuma ba ana yin wannan abun sai ga wata kuma mai duguri ita ma ta yi nata ba to amma dai na sani alhamdulillah yan maiduguri ba su gaza yan sokoto wajen kokari ba ina fatan gani yawwa ba su gaza yan sokoto ba saboda haka wannan mata sunanta kasashiya kaulan wahida a zara ido ba barikin sojoji ba ko barikin wata shiga za ta fito za ta fito kuma sai ta mutu da izinin Allah saboda haka wanda duk ya shiga manzo Allah ko a ina aka ajiye shi ko ina aka ajiye shi ba lauyoyi ba ko lauyoyi nawa ne da shi in Allah ya sa ya da mutuwar saura kadan yau kamata ya ma duk wanda aka kama ta irin wannan aka kulle shi a kurkuku aka ajiye shi to ya kokarin rubuta wasiyarsa domin matacce ne domin sai ya mutu Allah ka kiyaye mu kuma Allah ya tsarkake mana kasan mu daga irin wayannan al'amura assalamu alaikum warahmatullahi